أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو بيو جوات الربيع الأول شكرة تدبوتي لهدود أربعين هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوى مدينة wanda shine ya dace da sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a lissafin turawa muna darasi na ashirin a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekul islam ko shekul da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar wannan masallaci mai albarka na ihya usunna da ke kofar nasarawa a birnin kano nigeria um, in yan ma za su iya tunawa yau za mu tashi ne akan sabon fasali faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi qiyamin layl fasali da yake magana kuma zai yi bayani akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sallar dare yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallar dare yaya yake qiyamul layl malam yace lam yakun sallallahu alaihi wasallam yad'u salatal layl hadaran wala safara wa idha ghalabahu nawmun aw waja'un صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقرأ لفوات محله كتهية المسجد والكسوف والاستسقاء لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا وكان قيامه بالليل إهدى عشرة ركعة أو ثلاثة أو ثلاث عشرة ركعة حصل الاتفاق على إحدى عشرة ركعة واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أم غيرهما wannan fasali yana mana bayani ne dangane da shiriyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan qiyamul layl in an ce qiyamul layl ana nufin sallah da daddare yaya annabi yake yin sallah da daddare wanda sallar dare um ibada ce wacce take mai muhimmancin gaske kuma tana da alaka da gyara imani da suluki na mutum musulmi kuma ita sallar da baiwa ce ba kowane mutum ne Allah yake bashi wannan baiwar ba an yi maganganu masu yawa da ayoyi na alkur'ani da suka zo akan sallar dare na farko dai a cikin suratul isra'i Allah ya yi magana wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda akwai sabanin malamai na as-salaf da al-khalaf shin sallar dare wajibi ce akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba wajibi bace waɗanda suka ce ba wajibi ba ne a kan annabi sun kafa hujja da wannan aya wa minan laili fatahajjaj bihi nafilatan laka عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا cewa tunda Allah ya ce nafilatan laka ga daga cikin dare ka tashi bayan kayi bacci kai sallah nafilatan laka wannan nafila ne ziyadatan laka sai ka ce ashe wannan dalilin ne ala adamil wujub alaihi sallallahu alaihi wasallam wannan ra'ayi ne guda daya wani ra'ayin kuma suka ce a'a wannan umarni ne Allah yake wa annabi ya rinka yin tajidi kamar yadda ya faɗa a cikin wata ariya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila kaga nan Allah ya ce ya kai ya ayyuhal muzammil ka tashi kai sallah ya kai wanda ka lulluba shine annabi ne sallallahu alaihi wasallam al-muzammil to za mu zo mu tattauna akan matsalar nan gaba kare insha Allah mu tafsiri malam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana barin sallar dare ba ko yana zaman gida ko yana tafiya ko yayi tafiya sai yayi sallar dare kaga idan mutum yayi tafiya dan saboda saukin da shari'a ta bar akan tafiya sallar farilla ma an ce mai da ita raka'a biyu sallolin rawatib da ake yi bayan sallar farilla ko kafin sallar farilla ba a yin su in ban da rakatan alfajr ba da aka ruwaito a wata riwaya to amma sallar dare annabi yana yin sallar dare ko da yayi tafiya duk da cewa mai tafiya an ba shi wani sauki yace idza ghalabahu nawmun aw waja'un idan bacci ya rinjaya nabi ashe bacci yakan iya rinjaya manzon Allah wata rana sallallahu bai samu yayi ba ko kuma ciwo waja lalle cuta takan iya samu mutum bai iya yi ba salla minan nahari isnatai asharata rak'atan abun mamaki malam da rana sai ya rama waɗannan salloli na nafila raka'a goma sha biyu annabi yake da rana don ya rama kiyamun lailin su da bai ba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana wannan a matsayinsa na manzo wanda Allah ya yafe masa Allah ya rangwanta masa amma yau inda ciwo zai kama shi ciwo larura ne zai iya hana mutum ma ya je masallaci yayi na farin lama amma yau manzon Allah idan bai samu ya sallar daransa ba saboda bai da lafiya wallahi idan ya wayi gari da rana sai ya rama waɗannan rakoyi goma sha ko kuma bacci ya ɗauke shi bai samu ya tashi ba sai ya rama wannan dalili ne ƙarara da yake nuna mana muhimmancin sallar dare ga musulmi da falalar sallar dare ga musulmi kuma dalili ne karar har yanzu yake goyon bayan malaman da suke da ra'ayin cewa sallar dare wajiba ce akan annabi da yawa daga cikin malamai sun ce sallar dare dole ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da kai kuma sunna ce mai karfi falala ce yana da kyau mu lazimce ta dan mai ibada da daddare da yake yin ta dan Allah da ikhlasi da wahala kaga ya shiga wuta to ina so ku lura da wannan an ce da rana yana rama raka'a nawa sha biyu to ina wutiri ina wutiri an to shine um Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa fi haza dalilun ala anna al-witr la yuqda wannan dalili ne karara da yake nuna mana cewa shi wutri ba a rama shi tunda ya kamata a ce raka sha uku yayi ko tunda akwai wutri to me yasa ya tsallake bai ba ba a rama wutri yace saboda lifawati mahallihi saboda mahallin shi wutarin ya wuce lokacin wutarin ya wuce kamar tahiyatul masjid ne yanda zaka shigo masallaci kai tahiyatul masjid kafin ka zauna kai magariba kai tahiyatul masjid to ba a rama tahiyatul masjid kamar mutum ya manta bai yi ba ko ta kubuce masa ya ce bari ya rama ba a rama nafila ce kusuf sallar kamuwar rana ko wata idan ba a yi ta ba ba a rama ta al-istisqa sallar shayar da fari ba a ramata li'annal maqsuda bihi an yakuna akhiru salati al-layli witra dalili na yin wuturi dama ana so sallar dare ne idan ka yi ta ya zama sallar ka ta ƙarshe wuturi ne to wannan kuma ramaye da rana so mun fa'idanci cewa ba a rama wuturi ba a rama wuturi kamar yadda ba a rama raka'ata ne fajiri kamar yadda ba a rama salatul kusuf kamar yadda ba a rama kaza ba a rama abu na biyu malaye mana bayani akan adadin salloli raka'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yake yi a cikin dare din um, kafin nan akwai hadisi da aka ruwaito riwayar abu dawud manzala yana cewa sallallahu alaihi wasallam man nama anil wutri aw nasiyahu falyusallihi idza asbaha aw zakara wanda yayi bacci bai yi wutri ba ko ya manta to ya rama ya sallaci wannan wutari lokacin da ya wayi gari ko lokacin da ya cina aga wannan hadisin zahirinsa yana nuna mana kenan za a rama wutari kuma munan mun tabbatar cewa ba za a rama wutari ba to ya za a yi da wannan hadisin malamai suka ce shi wannan hadisin hadisi ne ma'alul yana da illoli na farko dai za'ifi ne saboda yana cikin riwayar Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam kuma shi da'if ne mutum ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske Ibn Majah ya hakaito daga Muhammad ibn Yahya bayan ya ruwaito daga wannan ya ruwaito wato hadisin Abi Sa'id yace abin da ya inganta annabi dai ya ce autiru qabla an tusbihu ku yi wuturi kafin asubahi ta yi lalle ku yi wuturi kafin asubahi ta yi amma bai ce ku yi da rana ba so sun tafi akan cewa hadisin mai rauni ne bai da inganci ballantana ya ci karo da wannan magana sunan malam yake cewa wa kana qiyamuhu bil layli ihda asharata raka'atan riwayar bukhari a tahajjud hadisi na 1148 da kuma salatu tarawih hadisi na 2113 da imam muslim shi ma rawaito shi hadisi na 738 riwayar na aisha manzon Allah yana yin raka'a goma sha ɗaya ne kacal a cikin dare ko kuma salasa asharata raka'atan raka'a goma sha uku ko sha ɗaya ko sha uku na sha uku riwayar bukhari hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da riwayar muslim a hadisi na ɗari bakwai da talatin da bakwai ɗari bakwai da talatin da takwas riwayar aisha malam ya ce hasalar ittifaku ala asharata ala ihda asharata rakata lalle an yi ittifaki akan annabi yana yin raka'a sha ɗaya wannan ittifak ne babu saɓani cewa annabi yana sallar dare raka'a sha ɗaya amma wa ikhtilifa fi raka'atayn al-akhiratayn rakawoyin nan guda biyu na ƙarshe wanda zai haɗa maka raka'a sha ta uku an yi saɓani hal huma raka'a ta alfajiri am ghairuhu ma shin raka'a ta alfajiri ne ko kuma dai wasu rakawoyin ne daban tunda an ce sha ɗaya to an ce yana ƙara biyu wasu suka ce kai ko dai raka'a ta alfajiri ne aka yi riwaya aka lissafo aka haɗe da su fuska ce kai ko kuma dai wasu na filfilin ne na daren ne ake haɗa su kuma za mu zo mu tattauna a kansu insha Allah sai ba to a nan raka a goma sha ɗaya ɗin nan na Aisha ta rawaito mana hadisi ingantacce ta ce fala tas'al an tulihima wa husnihima karka tambaya dangane da tsawon rafo'in nan guda goma sha ɗaya da annabi yake da kyawunsu karka ɗauka raka sha ɗaya ne irin tawa irin taka sallah ce da za a ɗiba a yi ta bugawa suratul bakara a share ta suratul ali imran a share ta duka suratul kaza a share ta sallah yake malam kai irin wacce ba za mu iya yi ba sai kaɗan daga cikinmu Allah ya ƙara mana imani ya ba mu juriya da daɗewa a sallah in muna yi ya raba mu da raunin jin cewa mun yi sallah mun daɗe mu tashi da ɓashin rai wai an yi sallah an daɗe a cikin mutum musulmi saboda ya je ya bi liman da ya tsawaita sallah ya fita da ɓashin rai ka ji ba ka ji za'aful iman mai kun ya gode wa Allah ya yi munajaci da Ubangiji ya gana da Allah ya daɗe yana ganawa da Ubangiji amma sai fita da ɓacin rai wajen mai sashi an daɗe ana yin sallah ba a so a daɗe ana yin sallah amma ana daɗewa a ATM haka ne? ana dadewa a banki layin zaka account ɗinka ya samu matsala an yi blocking account ɗinka ana dadewa a gidan waya an rufe maka layinka an ce ka bi layi wannan duk ba laifi ana dadewa a goslo ana dadewa a asibiti ana dadewa a karban katin zaɓe ana dadewa a karban katin ɗan ƙasa ana daɗewa a kaza da kaza da kaza wannan duk ba laifi ba ne mutum bai yi zage-zage ba amma in yi je masallaci aka daɗe to wannan shi abin suka ne a gare shi baya wallahi tallahi wallahi ya kamata mutum shi imanin kuma nan nake jan hankalin limamai da wanda suke mutane sallah mutum malam ka zo ka ga yayi sallah malam kaman bai da hankali wata sallar da mutane suke kaman ba su hankali nan da nan mutum ya ya gama sauri yake maza maza ya sallau mutane su yi saboda a ce shi baya takura mutane kenan yanzu an kawayi gari kana faranta wa mutane ka yi musu abin da za su ji daɗi ka bata wa Allah gab gab gab gau gau gau an yi an gama maza maza kana ganawa da Allah wanda annabi kullum za a yi sallah cewa mutane ke ku yi salat sallu salatan wadda'in ku salla irin ta ban kwana kai sallar da kana jin wataƙila daga ita ba za ka ƙara yin wata salla ba yaya muke kashe waɗannan sunnoni muke ɓata su kuma abin tausayi rashin kula da sallah kyauta sallah ka same shi a masallacin ahlus sunna me amfani a zo a yi sallah gaggauci a yi a gama a tafi me amfani me za ka yi wanda ya fi sallah aika a cikin nutsuwa mutum ya san cewa ya yi ibada ruku'i mai kyau sujada mai kyau ka yi addu'a ka kusanci ubangiji tabaraka wa ta'ala na je wani masallacin da limamin yake yin sallah wallahi akramkallahu duk ranar da ya ɗauko irin suratul furqan ko suratul araf to da mun murna ake kawai yau ba za a tsawaita sallah ba in ya ɗauko ta sai ya jire ta tas daman sallar isha'i wallahi alkawari ne suratul bakara sai ya karance ta gaba daya kwarai kuwa ya hada da ali imran ba sa gama ma sallar isha'i sai bayan goma Allah magariba ko dama irin su ali imran su wannan ya dama nisa'i ya dako suratul nisa'i dama in ya dako ta dama da yana farawa insha Allah ta'ala sai ya sauke ta kuma limamin ina ga yanku ni dai anan dai ban ga wanda ya kai shekaru ba tsoho ne dattijo ne mai furfura na kai mai ziyara a masar ne a babu shari'a na kai masa ziyara muka je Allah ya Allah ya kaddara sai da aka ga masallan da je wani wani ya ce malam malam ai da da da bayan magariba za ka zo asubahi kuwa suna gamawa rana tana fitowa ƙwarai kuwa ana gama asubahi rana ta fito kuma wallahi ka ga da ake cika masallacin tsoho ne tukub amma akwai ƙur'ani a bakinsa duk wata sai ya sauke ƙur'ani duk watan duniya sai ya sauke ƙur'ani har gurin hukuma aka kai shi aka ja masa kunne yana tsananta mutane ce wallahi ai haƙuri shi gani yake yanzu ba abin da ya saura wa mutane in ba sallar ba yace kai haƙuri yace ba abin da ya saura mana na ibada in sallar ita ce kai ta saura mana ita ce zamu yi ta mu ji cewa muna tare da Allah amma muna gama sallar da mun fita harkokin mu manta ake da Allah yace ai haƙuri ko ya dan sassauta sai ga ya koma kuma ya sama kuma wallahi mala akwai dalibai irin ku irin ku irin ku da yawa yanzu karfe nawa ne yanzu karfe bakwai ne a nan ko to yanzu suna nan suna shiri za su shiga isha yanzu alkawari ne suratul baqara nan da kake ji in yazo a raka'a ɗaya yake zube ta gaba ɗaya tas wallahi tallahi nake ga mu wannan malayin mutum zai gwada zai gwada imaninsa sai je wurin ka je ka gwada ta kawarka idan aka yi ruku'i sai ka manta ma ruku'i aka yi za ka gaji kai ta juyi in gaya maka na yana tun kuye tsohon nan sujada kuwa wasu ma har gyangyaɗi za ka ji suna yi Allahu akbar Allah ya mana afuwa so sallah raka'a sha ɗaya nan da aka ce manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam kar kar ka yi magana akan kyawun ta tsawon sallar inji na Aisha sallah ce mai tsawo to shi ma za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala ko da sati mai zuwa ne dangane da sabanin malamai akan raka'a nawa za a yi sha ɗaya za a yi ko sha kaza shin tana da iyaka ko ba ta da iyaka mana ita sallar dare din tana da iyaka ko ba ta da iyaka fa idan dafa zalika ila adad raka'at al-fard wa sunan ar-ratibati allati kana yuhafizu alaiha jaa majmu'u wirdihi ar-ratib bil-layli wan-nahar 40 raka'ah kana yuhafizu alaiha da'iman وما زاد على ذلك فغير راتب فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرأه كل يوم وليلة أربعين مرة والله المستعان وكان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا الله ko la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka ko astaghfiruka li dhanbi وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكان إذا انتبه من من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور malai yake cewa idan ka hada waɗannan rakoyi da ake faɗa annabi yana yi raka'a 11 ko 13 ila adad raka'atil fardhi zuwa adadin rakoyin sallar farilla kuma ka hada da as-sunanur ratibati sunnoni na ratibi din nan da ake yi guda 12 ko ai an gane sunan ratib ko raka'atan al-fajr biyu kafin asuba hudu kafin azahar biyu bayan azahar nawa takwas biyu bayan magarba goma biyu bayan inshayi sha biyu ga rakoyi guda goma sha ɗaya da yake yi na kiyamun laili nawa kenan eh 23 ko salloli na farilla asubahi biyu ko eh 17 ne raka 17 muke kullum na farilla to ka hada su da waɗancan nawa bayar 40 ko in mun ce 11 ne kenan ko 13 a 11 in 13 ne arba'in da biyu kenan akaram kallah wannan shine abin da ake so musulmi yayi kullun raka'a arba'in raka'a nawa arba'in insha Allah wanda ya lazanci waɗannan salloli yana yi dan Allah da ikhlasi insha Allah wuta ba za ta ci shi ba mutukar yana kan tauhidi to amma abin tambayan shine kowannen mu ya dora kansa akan skeli ya gani ana so a yi arba'in annabi arba'in yake yi shi yasa malam yake cewa kana yuhafizu alaiha da'ima annabi yana lazantan wannan raka'a arba'in din da'iman raka'a arba'in yana ma karawa abin da ya kara akan wannan ba ratibi bane baya cikin rawatib to shine ya dada cewa fa yanbaghi lil abdi an yuwaziba ala hadha al wird da'iman ila al mamat ya kamata bawa ya dage akan wannan wurdi har abada zuwa mutuwan shi ko baka yi guda 40 din nan ba ka daure ka ga a rana guda nawa za ka iya yi guda nawa ne za ka iya ga dai rawatib na kafin salloli da bayan salloli ga na kiyamun laili ko ga kuma sallolin farilla to mu ce dai sha bakwai ɗin tana samuwa ko ga wasu da akwai wanda ba sa yin salloli duka akwai su wani ya zo na ce don wasu Allah ce maka mai da addu'a wallahi wallahi wallahi baya samun yin sallolin nan duka dai yana yin wasu wasu baya mai addu'a akwai wanda juma'a kaɗai yake zuwa yi wallahi juma'a kaɗai yake me ya faru wallahi aiki yayi yawa aiki wajen aiki ne baya samun lokaci akwai wanda sai idi wallahi duk ina gaya muku wannan ala ilmin nake gaya muku sai sallar idi akwai wanda azumi in an fara ɗaya biyu uku na farko ɗin na neman rahama yana yin ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku hudu biyar daga nan sai daina bere koma ba kuma sai an shiga goma ƙarshe sai samu ya taba ya dan nemi na falala suna nan Allah ya sauke wanda baya sallah dai bai shiga aljanna ba wannan ka rubuta ka aji ana so mutum ya dawoma ga wannan ya gaggauta amsa wannan kira kuma wannan shine zai sa a bude masa kofa a ce kullum ga wanda ya kwankwasa wannan kofa liman ya kara'uhu kulla yaumin wa laila kullum a ce za ka yi raka a arba'in a yi insha Allah akwai alheri a tattare da kai amma shi kansa mai littafin da ƙarshe ce wallahi musta'an Allah muke neman ce muku kawai to wannan dangane da shiryar sa kiyamul layli kenan na ga muku akwai abubuwa da za mu ɗan ƙara haska haske a kansu daga baya to yanzu za mu shiga mai annabi yake yi idan ya tashi daga bacci da daddare saboda rayuwarmu tana tana allake da addu'a duk inda mutum musulmi yake la yastaghni ani du'a ba zai wadatu da barin addu'a ba malam yace wa kana idan staiqadha min al-layli ɗabi'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in ya tashi daga bacci yana yin wannan addu'ar ku ji abinda addu'ar yake cike kunshe da shi kalmomi masu tsada la ilaha illa anta yana tashi babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba kai ba ya Allah Allahumma astaghfiruka li dhanbi ya Allah ina neman gafaranka dangane da zunubina wa as'aluka rahmatak ina roƙonka ka bani rahamarka ita ce aljanna Allahumma zidni ilma ya Allah ka ƙara min ilimi inji Allah wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani ya Allah kada ka kautar da zuciyata bayan ka shiryar da ni wahab li min ladunka rahmatan ka bani rahama daga gare ka innaka antal wahhab kai Allah kai ne mai bayarwa akwai tauhidi a ciki akwai ta Allah shine tauhidin akwai neman sabati da tabbata musamman kaga da aka ce subhanallah annabi yana cewa ya Allah kada ka juyar da zuciyata bayan ka shiryar da ni kada ka juyar da zuciyata bayan ka shiryar da ni Allah Allah Allah ka rufa mana asiri akwai waɗanda malam bayan sun samu shiryar daga baya daga ƙarshe daga ƙarshe sai mutum ya juya ya faɗa hanyar halaka ya rayuwar yayi ta yinta akan bauta yana bin Allah yana bin Allah amma daga ƙarshe sai ya koma yana bin hanya ta bata kuma sai ya mutu akan bata shine ma'anar hadisin wannan yana da rauni amma ma'anar tana da kyau inda akwai ayoyi ma da su goyi bayan wannan ma'anar rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma shine ai fassara wannan ayan ne ya Allah kada ka kada ka kautar da mu bayan ka shiryar da mu babu masifa a rayuwa bayan ka samu shirya ka kauce da kana sunna kana tsaye da sunna kana aikin addini ka koma kana bid'a ka koma kana shirka halaka da kana kan gaskiya ka koma kana kan bata da kana sallah ka daina sallah ka koma ka daina sallah ka ridda ka bar musulunci kamar yadda wasu ɗin da yawa suna ridda ko da raɗin kansu ko kuma a ba su duniya su ridda saboda mutum ya samu wani abu za a ba shi wani abu sai ya bar musulunci sai ya ridda to irin waɗannan addu'o'i ko da hausa ne mutum wallahi ya kamata ya rinka roƙon Allah ya yi maka wannan ni'imar shi yasa wani lokacin idan ɗan uwanka ya mutu ka tabbatar ya mutu alal islam ka masa murna wani abokina ne wani dan wani ya mutu amma ya mutu akan sunna ya mutu akan musulunci wallahi kai masa murna saboda kai din baka da garanti da yawa akwai wanda basu mutu akan me ba akan musulunci yanzu ba wani bawan Allah yaƙi aka je sahabbai suna kallon jarumi ne kashe wannan ya sare wannan ya kashe wannan ya sare wannan ya jarumta yayi wancan yayi wannan yayi wancan yayi wannan sai sai aka gawa sai ya mutu sahabbai suka ce hani Allahu ya ji daɗi dan aljanna annabi ya ce kalla sam sam sam sam ba dan aljanna bane ba dan aljanna bane kamar ya wata riwaya aka ce ai ya kashe kansa yayi yakin yayi yakin yayi yakin da karshe wani ya je sare shi ya ji ba daɗi ran sai baci ya manta da aikin alherin da ya sai kafa takwabinsa a ƙasa sai ya rubda ciki ya danna kansa kawai ya huda ya kashe kansa shari'a ta hana kashe kanka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ga ita wancan kuma yaron gidan annabi ne yaron gidan annabi astaghfirullah أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه kawai aka harbo kibiya sahmun gharb kawai sai ta harbe shi sai faɗi ya mutu sabai suka ce hani Allahu dan aljanna hani'an ya ji daɗi annabi ya ce kalla ba dan aljanna bane na ganshi a wutar jahannama saboda wata riga guda ɗaya da ya dauke ta ganima ba a raba ba riga ɗaya riga kwaya ɗaya an je yaki ba a raba ba lam tusibhal maqasimu rabo bai zo kanta ba ya dauka ya boye yana son ta kayan mutane ne ya dauka yayi amfani shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta wannan dalilin ya shiga wuta annabi ya ce duk wanda ya ɗauki wani abu na mutane ko igiyar takalmi ne ya dawo da ita igiya ta takalmi ya ga da igiyar takalmi ka dawo da ita in ba ka ba sai ka ɗauko ta a cikin wutar jahannama za a ce je ka ga ta can ka je ka ɗauko ta ka dawo da ita akwai haɗari kan cin dukiyar mutane dukiya dukiya ta mutane dukiyar al'umma mutum ya yi rubda ciki a kai ya halatta wa kansa wannan akwai haɗari a kai ko ba a kama ka ba ko ba a gano ka ba to akwai ranar gane ka shi sa Allah Allah mu yi takatsantsan da taro da sisi da kwaban wani duk inda za ka yi a rayuwarka tuma ne za ka yi karka yadda wani ya bi ka bashin wani abu nashi a kanka ka yi ƙoƙari ka biya shi kafin ka mutu kuma ka yi addu'a kada Allah ya saka maka kwaɗayin abin hannun wani ko sha'awar ka ci dukiyar al'umma ka yi addu'a kada Allah ya jarabe ka da wannan bala'i yanzu wannan ba a duba aka ga cewa a gidan annabi yake ba ba a duba aka ga cewa yaron annabi bane ba amma cewa ake ya shiga wuta akai riga daya la ilaha illallah riga daya na waɗanda suke zama akan teburin suna tsare miliyoyin kuɗi na al'umma su ci su sha su yi duk abin da su dama da kuɗin mutane ina waɗanda suke rayuwa akan wannan barna cin dukiyar mutane da gairi haƙ ba tare da haƙƙi ba kuma wani ya halatta maka ya kashe ka zubahta da gairi sikin an yanka ka ne ba da wuƙa ba Allah ka kiyaye to kun ji addu'ar da manzon Allah yake yi mu ma sai mu rinka yi mu rinka roƙon Allah da wannan to ba wannan kaɗai ba idan yayi irin farkawa cikin bacci din nan yakan farka cikin bacci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dan ya tashi ya sallah ba ko kuma in ya tashi zai miƙe yana alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu bayan ya kashe mu wa ilayhi nushur tashin dan adam nashur na Allah ne gare shi muke koma shi zai tashe mu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah anan an nuna mana idan mun kwanta bacci kamar an kashe mu ne kuma ba wanda zai tashe mu sai rabbul izzati Allah shi yasa da ka tashin sai ka ce masa ka gode masa da ya tashe ka bayan ya kashe ka dan ya ga dama bari ta da kai ba الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الله مدوكين سركي shi yake ɗaukar ran rayukan mutane lokacin da suka mutu ka duba fa ya tawaffal an tusa hina mautiya wai baccin mu sai aka fassara shi da sunan mutuwa ko kuma wallati lam tamut fi manami hakai wancan hina mautiha idan ta mutu mutuwa ta hakika wallati lam tamut fi manamiha ran da bata mutu ba a lokacin da suke bacci shi ma dai Allah ya tawaffaha Allah ne yake daukar ran fa yumsiku allati qada alaiha al-maut Allah sai ya rike ran da ya hukunta mata mutuwa sai ya rike ran idan ka kwanta in an hukunta ma mutum sai a rike na sai a kiya dawo maka da shi wa yursilul ukhra ila ajalin musamma ɗayan kuma wanda ba mutuwa ce Allah bai kaddara mata ajalin mutuwa ba sai a saki ran a ce ku tafi amma za ka sake dawowa ai lokacin ka da ya kare kuma za a rike ka kuma so ana son musulmi kullum in ya tashi wannan addu'a mu koya ƴaƴanmu mu koya kanmu amfanin littafi mutum ya karatu a jajja masa layi mutum ya je gida ya haddace waɗannan addu'o'i ya rinka dabbaka kar mu rinka zuwa makaranta ana koya mana karatu muna barin takaddun nan muna rufe sai sati sati muke ɗauka ba duk addu'ar da aka karanta aka ce annabi yana yi sunna shine kai kokari ka dabbaka ka ja mata layi ka rufe idan ka haddace ta ka rinka yi ka samu sunna a kanka bayan annabi ya tashi daga bacci abin da yake fara yi sun mai tasawwaku yana yin asuwaki wannan sunnar da kadat an takuna mahjura an kusa a kaurace wa aswaki sunnar aswaki an kusa a kaurace mata kalla ka ga masu amfani da aswaki amma kullum annabi in ya tashi da daddare abin da yake aswaki kana da aswaki a ɗakinka ka kana da asuwaki a toilet ɗinka don ka raya wannan sunna ɗin ka san me ya hikimar da ta sa annabi yake amfani da asuwaki yana tashi asuwaki yake ka san me yasa ka taɓa tashi ka goge bakinka da tsakar dare kana tuna cewa annabi ne ya ce ka yi shi ma yana yi ka san albarkacin da ke cikin asuwaki to duk abin da aka ce mana manzo Allah ya lazumce shi yana ya kamata mu kokari mu lazimce shi muna yi ko da baka sashi aljihun kana yawo da shi ba za ka iya ajiye shi a kan toilet ɗinka ko a ɗakinka ko a wajen filanka in ka tashi don ka raya wannan sunan kana tashi kai addu'a ka goge bakinka ka shiga ka ɗaure bakinka ka yi brush ɗin da safe amma ƙarfe uku ƙarfe hudu ƙarfe biyar za ka yi ƙiyamun laili ka yi aswaki ka je masallaci da asubahi da aswal wani lokacin wa rubbama qara ashr al-ayat min akhir surati ali imran yana karanta waɗannan ayoyi guda goma na cikin ƙarshen suratu ali imran tun daga inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab duka waɗannan ayoyi guda goma yana karanta su da daddare ya daga kansa sama yana karanta sallallahu alaihi wa sallam kullum dare sun mai taɓahar sannan ya je alwala sun mai yi salli raka a cai kafifa cai ne sannan sai ya salla raka a guda biyu masu sauƙi ba masu nauyi ba wannan ma suna daga cirakoyin da ake saɓanin lissafa su a cikin sallar dare ma'ana waɗannan guda biyun da su ne ake haɗawa da sha ɗaya sai zama sha uku ko kuma waɗancan wanda yake yi bayan ya yi wuturi ma'ana manzon Allah yana tashi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a biyu masu sauƙi ba masu tsawo ba tunda yana yin masu tsawon amma farawansa masu sauƙi yake yi وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر فتقفيئه كما قال ابن عباس إنه بعدما صلى ركعتين انصرف فنام فعل ذلك ثلاث مرات في ست ركعات كل ذلك يستاق ويتوضأ ثم أوتر بثلاث شو bayan yayi aswaki ya karanta waɗannan ayoyi na ƙarshen suratu Ali Imran ka je kai kokarin karanta su ka haddace su yana yin sallah raka'a biyu ma sauki yayi umarni da haka a hadisin Abu Huraira riwayar Muslim yace ya kasance idan tasafal lailu idan ran dare ya raba gida biyu dan Allah na so ku lura da wannan hadisin mu gane yadda qiyamul lailin annabi take wani lokacin dare yake rabawa gida biyu haka mun saba da sulusul lailil akhir ko anan mun samu karuwar cewa idan ya raba dare gida biyu yanzu mu ce lissafi yaushe ne rabin dare yaushe dare yake shiga shida ko yaushe dare yake karewa shida to awa wace awa ce rabi tsakiyar dare yanzu na'am sha biyu sha biyu da rabi ko to akwai lokacin da annabi yana fara kiyamun lailinsa a sha biyu da rabi na dare kaji maza mana sha biyu an tashi ai mala akwai albarka sallar daren nan wallahi kuma kamar yadda na sha faɗa na maimaita dace ne da sabo idan Allah ya mutum arziki ya zama masa jiki bai taɓa zama mai wahala wato cikin ni'imar da Allah zai maka mala sai ya sauƙaƙa maka wata ibadar da mutane suna ganin mai wahala ne ko kai sai ta zama maka jiki yanzu misali azumin litinin alhamis wani mugun wahala yake maka kafin ya daure ya azumi ran litinin ko alamis yana wahala amma wani wallahi ya riga ma ya saba da gidansa da iyalinsa alkawari rayuwarsa ta zama masa jiki kawai duk ranar litinin insha Allah yana azumi duk ranar alamis insha Allah yana azumi so kawai ya zama mai jiki ya saba kamar kiyamul lailin wani alkawari ne ma ba za ka taba ganin sama yana bacci bayan uku da rabin dare ba ko karfe uku ya gama kawai ko ya yi sai dai ta juye-juye ma ya gama tashi kuma wallahi ina gaya muku kun ga harkar kiyamun lailin nan ba a jikin mutum ake gani ba wani za ka gan shi banza-banza amma wallahi in tsautsayi ya sa zance ya kawo sai ya gaya maka ai shi yanzu daga nan zuwa shekara goma sha ba zai iya tuna wace rana ce bai tashi ya sallah da daddare ba dan ni akwai mutumin da na gan shi ni dai ina mai ganin banza banza haka wallahi malam nake ina ganin kamar haka gashi gashi nan ne kuma wani dalili ne ya kawo yace malam wallahi alhamdulillah daga nan iya shekara kaza ni dai ba zan iya tuna ba duk ranar da duk lokacin da uku da rabi ta yi malam na gama bacci ko na ce zan yi bacci ma ba zan iya yi ba kuma bai haddace alkur'ani ba bai haddace wani abu ba ya ce ‘yan kulaƙozansu da falaƙi da nasinsu yake yi da in na afai naka da li'ila sansu da alamtara ya ce amma malam na kafa goshi na fa sai an yi kamar za a ɗago ni yace duk wata bukata ta da talauci na da daddaren nan nake zube so Allah yace kuma wallahi malam ina ganin budi nace zaka ga budi kuwa amma in ka ganshi ba zaka dauka kawai gashi gashi nan haka wani shi ma na masa wannan ganin shi na ganin su kamar dan duniya ne kawai haka dan boko ne bai damu da addini ba shi ma wata ran da ya zo kuma ba tambayinsa ne ba dalili Allah yakan sa wato ya nuna maka wasu bayin Allah saboda mai karkarin kare na mutane wallahi malam dan kaga mutum kana masa gani haka haka wallahi kaka dauka wallahi akwai bawan Allah da ya fi ka matsayi a wajen Allah wallahi wallahi malam yace malam ai kuma kawai shi fa kawai bai da ilimi bai da wannan kawai kawai ka gaya mai abu yayi na ibada tambaya ma yazo yake kai yace shi dai wallahi kullum zai kwanta da salatin annabi yake karewa yace wani lokaci ya iya yin dubu wani lokaci ya yace kalla ne yayi dubu kasa da dubu kafin bacci ya dauke shi yace na saba ma sai na kai wannan adadin ma sai in ga bacci ya dauke ni shi bayan yayi zikirin sa ne yana tambaya ne bayan yayi zikirin sa ya kwanta sai ya ga kafin bacci ya dauke shi bari ya ce yin salatin annabi ya ce malam haka ɗin ya yi koko akwai kuskure gyara ya ce amma wallahi ya san cewa bayan ƙasa da dubu amma an kaga shi ko gemu bai da shi gemu nan gemu nan bai da shi Allahu akbar to haka abin yake a cikin mata haka abin yake a cikin maza haka abin yake idan an maka bayanin karatun Qur'ani wani in ya gaya ma irin saukar da yake ta Qur'ani abin zai baka mamaki wani alƙawari ne duk watan duniya baya kare masa ya sauke Qur'ani izu 60 wata to wannan ya ma yawa wallahi mala akwai wanda duk sati sai ya sauka duk sati ya zama masa jiki jiki akwai wanda duk kwana uku sai ya sauka ku yi haƙuri barin gaya muku akwai wanda kullum sai ya sauka kullum ne ko'ina da ko'inansa ƙur'ani yake duk abin da yake ƙur'ani yake kuma in bai saukan nan ba ba zai bacci ba sai ya tabbatar ya yi saukan nan wannan ya mai da shi wuri ne gare shi kaga ka daina yaudarar kanka kana cewa kai ahlus sunna ne ahlus sunna ne baka ibada baka baka bauta Allah wallahi ka ci cikanka wallahi akwai mutumin da zaka ga cewa shi dan bid'a ne kana ganin sa dan bid'a ne dan bid'a ne amma akwai wata bauta da yake yana bin Allah wataƙila ya fika kowannen mu wa kansa lissafi kullum sau nawa kake wa annabi salati a matsayinka na ahlus sunna kana son annabi ka ce kai ahlus sunna ne mai son annabi sau nawa kake wa manzo Allah salati kullum nawa ka ware masa in baka iya ba amma nawa ka ware wa wayar ka kullun wayar ka kullun ai ka ware mata lokaci sai ka duba inbox ɗinka facebook ɗinka whatsapp ɗinka duk ranar da baka duba waje da kai kamar baka da lafiya rayuwar mu yanzu ta zama akan waya ne kawai kullun kawai kowa kawai waya za gani a hannunsa kawai yana dubawa a ko ina ne kawai ita wannan ta samu lokaci amma dan Allah tsakaninka da Allah kake yaudare kanka dan uwana nawa ka ware wa annabinka lokaci na kai mai salati in duk komai ya rikice ba za ka iya ba in za ka kwanta bacci ka yi haƙuri ka ba da minti goma ka zauna akan gadonka ka ba wa annabi minti goma ka yi mai salati kafin ka kwanta ba za ka iya ba to ina sunnan take me kai ka ce kai ahlus sunna ne to me alamar sunna ta tare da kai ka tsaye da gemu baka bauta Allah hanyar da baka shirka baka bid'a amma dukkan ayyukan da annabi ya ce ayi baka yi ya ce ayi kaza baka yi baka azumin nafila baka salati baka zikiri baka kaza baka kaza baka karatun Qur'ani baka da wuridi nawa ka ware wa kanka wani wuridi ka ware wa kanka na karatun Qur'ani kullum me zaka rinka yi astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته